assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ga tambayoyi kama haka wani ya ce assalamu alaikum malam furta niyya ko ƙudurta niyya a zuciya idan mutum bai furta niyya da baki ba bai da sallah to kenan dai baka gane karatun ba ko kuma a ƙarshe ka zo kar a furta niyya da baka da harshe shine aka hana kar a furta ta kar a yi kenan wanda ya yi niyyar sallah bai motsa bakinsa ba niyyar kawai ya yi to shine ya yi daidai wanda ya furta ya ce na yi niyyar kaza harshe ya yi motsi ko baki ya yi motsi to shine ya aikata bid'a ya yi kuskure laifi ne yin haka ɗin ya ce tambayarsa ta biyu ya yi tafiya sai mahaifiyarsa sai ta yi rashin lafiya amma fa bai sani ba sai hadda ta warke sai ya samu labari sai ya kira wani ɗan uwansa da yake kusa don ya kai wa mahaifiyarsa waya su gaisa kafin ya ƙariso ya ce ana kai mata waya sai ya ji mahaifiyarsa ta rufe shi da fada tana ta fada tana ta fada tana ta fada ya ce yana ƙoƙarin ya fahimtar da ita cewa faɗin nan da take masa fa ba a kan ƙa'ida yake ba don shi fa bai san me ya faru bayan ya bar gari ta ƙi saurararsa ya yi ta nuna mata yana so ya zo wajenta ya gaishe ta taƙi ta aminta ya ce yana son zuwa kafin ranar da zai je ya gaishe ta kuma Allah ya mata rasuwa tana masa wannan fada ta ji ciwon bai je ya duba ta ba ya ce ya ji wani malami ya ce wai duk abin da zai yi a rayuwarsa duk abin da zai yi a rayuwarsa wai wani malami ya gaya mace Allah bai zai taɓa gafarta masa ba kuma Allah bai zai karɓa abin da ya ba malamin kuma ya ce masa sallar da yake ma ba a amsa azumin da yake ma ba a amsa malamin ya ƙara da ce masa in yi aikin hajji ma aikin banzayi ya ce me dalilin malamin ya ce wai saboda uwarsa ta mutu da fushinsa wai malamin ma da ƙarshe sai ce mai ma ya ma daina sallah kawai to wannan ba malami ba ne ba malami ba ne ɗan dagaji ne kawai shi sa mai alar ya ce wa yas'alal ulama ya gaya mana ko? ka tambayi malamai ya yi bayani suwaye masu koyi da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tsoratarwa akan bin shaidan shi wannan dan uwa din yayi kuskure amma kuskure ne yayi akan laifi wato yayi laifi amma akan kuskure kulura ya ce yayi tafiya mahaifiyarsa ta yi ciwo menene dalilin fushin mahaifiyarsa saboda bai zo ya duba ta ba har ta gama jinya ko tana jinya me yasa mahaifiyarsa ta ƙi sa saboda tana cike da fushi bai zo ya duba ta ba shi kuma mai uzurinsa tafiya ya yi bayanan kuma ba a gaya masa ba kuma bai sani ba kamar yadda ya rubuto mana takarda wallahu alam to idan har mutum ko sallah ce ko ibada ne hakkin Allah in mutum bai sani ba Allah ba zai masa azaba akan bai sani ba idan mutum bai yi ba Allah bai zai hukunta shi akan bai yi wannan abin saboda rashin sani ko uzuri to yaya wani zai zo ya lalata maka aikinka saboda kuskuren da kai a mahaifiyarka kuma ta ƙi ta karɓi uzurinka tabbas ta yi fushi kuma tana da hakkin ta yi fushi saboda ɗanta yana da muhimmanci gare ta ta yi ciwo ɗanta bai duba ta ba wannan ita ma a yi mata uzuri zuciya in ta hau wani lokacin ba ta iya saukowa sai an ɗau lokaci mai tsawo kuma ta mutu ba ta dawo ba ba ta sauko ba ta tafi akan fahimtar kuskure ne mafiyarka kai kuma kana da uzuri a wajen Allah tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kai ko kuskure kai ka je ka bata hakuri kuskure kai a ce ma kana kana sanadin kai kuskure ka fifita wani wani dan uzurin ka haka bari ka je ka dawo ha kafin ka je ka dawo ta mutu kaga kuskure ne to ai Allah zai yafe maka tunda kayi kuskure ne ba da niyya ba ba na jin akwai ɗan kirki ɗan arziki mutumin ƙwarai uwa ta gama ciwonta yana sane bai je ya duba ta ba in dai ɗan kirki ne in ɗan ƙwarai ne kuma hatta mutu ba zai haka ba da haka wannan malami ya yi kuskure ya, ya tauye faɗin rahamar Allah ya tauye faɗin rahamar Allah sannan kuma malamin nan ya baka fatawa da abin da ba shi da hujja ba shi da dalili ko kuma ya dogara da wani nassi wanda yake ba mai kyau ba ba ingantacce ba to kuma kullum idan mutum zai tambayi malamai to ya rinka tambayan malaman da gaske masu tamakkuni wanda ya san su da tsoron Allah daya kuma ya san su da bincike biyu da kuma kwarewa akan abin da za a tambaye su kuma ta malamai ba kowa ne ake tambaya komai ba ko da malamin ne kowane malami akwai abin da ya fi ƙwarewa a kai akwai abin da ya fi gogewa a kai to sai a tambaye shi wannan abu da yawa a cikin malamai akwai wanda za ka tambaye su wani abu abun na addini ne amma ba za su baka ansa ba kamar misalin rabon gado akwai malamin da baya ba da fatawa akan rabon gado saboda bai iya shi ba baya so ibn taymiya ya ce ba abin da yake masa wahala a duniya irin lissafi lissafi duk abin da za a hada lissafi hada kaza da kaza da kaza baya so to amma mu a ɗabi'ar mu mu kowane malami muna tambayarsa komai kuma in kun kula da kowane malami za ku akwai inda ya fi ƙwarewa yanzu za ka zo wataƙila wani malami ya ƙware ne akan nahau ya iya nahau amma fa shi ma malamin addini ne ya iya larabci ya iya nahau to sai ka je ka ɗauko masa wata matsala ta hadisi ka ce ya gaya maka hadisi na ya inganta ko bai inganta ba kaga baka mai adalci ba saboda ba nan ya ƙware ba ko ka je ka ɗauko masa wani sabanin malamai akan wani tafsirin wata aya da aka yi dogon bayani shi nahau yake ka tambaye shi akan nahau ina fata ana fahimta na akwai malamai mutafanninai wanda suna shiga can su shiga can suna duba can su duba can su duba can wannan kuma yau da gobe take bayyana mutum zai iya ko bai zai iya ba da kuma bakinsa yake nuna cewa ya kware a can ko bai kware a can ba kun fahimci wannan da haka kada kawai da matsalar ka ta addini ta tashi sai ka je ka tambayi kowa ma a'a ba haka bane a cikin malaman ma akwai wanda ba sa ma fatawa kwata kwata ma in gaya muku wani abin da zai ba ku mamaki a shekarar bara ba bara ba zan ce to aikin hajjin bana da ta gabata a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗaya daga cikin manya-manyan limaman masallacin annabi Sheikh Abdul Muhsin Qasim hafizahullah liman ne a cikin limaman masallacin harami makaranci kuma matashi iya da ilimi na gaske yana da littafai bila adadin yana da hudubobi akwai ƙur'ani abubuwa masha Allah duk wata halka da ka ganta a haramin makka ko a madina shi yake shugabantanta duk wani haddan hadisi da ka je ana yi a haramin makka ko a madina kai da online hadda da ake in dai a haramain ne shine shugaban wannan shi ya buga littattafan yana zama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama duk bayan la'asar kullum har sai an yi isha'i wallahi malam idan ya zo zama ba za ka taɓa bambance shi ba masallacin ke zuwa ƙarshen masallacin can sahun ƙarshe-ƙarshe a baya wajen babul majid ake cewa inda ake fita hanyar da za ta kai ka can wajen baki a wannan malik abdulaziz share malik abdulaziz a can yake zama ba za ka taɓa bambance shi da sauran mutane ba sai dai wanda ya san shi ya zo ya kama hannunsa ya gaishe shi ya sumbance shi ya ɗan shafa gemunsa haka in ya ma yadda ya bari kenan yana zaune yana ta karatun ƙur'aninsa ko yana rubuce-rubuce ko yana duba kwamfuta amma babban liman ne cikin limaman haramun nan an gama sallah sai na je na same shi muka gaisa da shi haka wani cikin ɗalibai masa bayani ai wannan wani wani ne ya ce masha Allah mashi kaif Najeriya kaif alu Najeriya ya ce yana son 'yan Najeriya kuma ya ce ya addini a Najeriya ya da'awa a Najeriya ce alhamdulillah muka yi ta dai ɗan hira da shi haka yana tafiya muna tafiya wayar da na ga yana riƙe da ita hannunsa wallahi abu ya bani mamaki wannan wannan darasi na farko kenan da na ɗauka wayar da yake riƙe da ita na ga wayan nan na ce limam na harami ka ga wayar kuwa gaskiya wayar ba ta da kyau in na ce ba ta da kyau ba irin ta 'yan zamani kyakkyawa ta abin nan ba ta kokkoɗe ta abin nan haka kawai na ganta yana daddana abinsa shi kuma zuwa ya kira ko direbansa ne ko mai sauransu na gani na ce tab to Allah rufa asiri to malu shahid shine sai nace masa ina da wasu tambayoyi sai ce wo yace ani ba na fatawa tambaya yace ta ka je ka samu malamai ka tambaye su wallahi haka ya gaya mini nai nai nace ina da wasu yan istifsarar su yan tambayoyi da nake so na maka na dauka tawadu'i din ne yake nai nai yace sam shi a ya ce ai wanda ya zo gabatar da ni a wajensu ya ce ni doktor ne ya ce an ta doktor ta salu ne an ta doktor ya ce gaje ka tambayi malamai wallahi mutumin nan haka ya fita har ya je wajen motarsa a inda ake fakin mota bai yadda na tambaye shi ba mu ko yanzu ka gani mutum bude shafi zai yi ya ce duk wata tambaya bismillah kawai kuma mu yanzu gani muke aibu ne a tambaye ni a tambaye ni wai ban ba da ansa wai ina ganin ci ba ne na rantse da Allah rashin ikhlasi ne wallahi wata ran ya kamata ma kai da kanka ma ka gaya wa kanka cewa wallahi baka isa ba in dai wannan harkar ta karatu ce abubuwa sun canja na ga mutumin na ga mutumin na ce dole waɗannan mutanen sun mana nisa a tsoron Allah littattafan da yake da shi a duniya ba za su irgu ba huduba da yake bayani da yake kai masha Allah Allah gane da mu da haka ku rinka tambayar masu tsoron Allah kuma wanda suka cancanta ba mutanen da suke ba su cancanta ba tunda yanzu harkar karatun ta zama ba ta da gata kowa shiga yake yi abin da ya ga dama me mahangar shari'a akan wani nau'in kiwon kifi da ake yanzu a zamani wasu mutane suna ciyar da kifi da naman mushi na dabba ko na akuya ko dai wani mushen dabba sai a jefa a ce wai sun fi kiba da wuri da sauransu to ita wannan fatawar zan ba da amsar rabinta rabinta kuma sai daga baya zan karsa in na gama bincike abinda na sani an haramta cin dabbar da take ta tagazza bi najasa wanda ake take cin najasa din dabbar da ya zamanto abincinta najasa ne to haram ne ko da an yanka ka ci in dai ta tagazza bi najasa ma'ana ya zama majoratin abincinta najasa ne idan ɗabi'ar dabbar haka take wani ya tambaya ya ce me hukuncin ai kaza tana cin kashi agwagwa ma tana cin kashi tana shan ruwan kwata tana kaza to anan amsar ita ce ai ba shine majoritin abincin kaza ba ba shine majoritin abincin agwagwa ba e tabbas saniya ma in ta samu busheshen kashi na mutum tana ci amma da, da, da, da, da kashin ɗan adam ake ciyar da saniya da aka dabbar da take mu'amala tana ɗan cin najasa amma akwai wani abin da take ci bayan wannan najasan to ba ta zama haram ba tunda ba shi ne ainihin abin da ta dogara da shi take ci ba to watakila wani zai ce waɗannan kifayen gaba ɗaya ba wani abincin da ake ba su sai najasa to kaga za ka iya dora shi akan wannan amma in ana ba su wancan ana kuma ba su wani abincin kifin na halal to kaga ba da najasar suka ginu ba kun fahimci wannan kenan ba zai zama haram ba amma duk da haka za mu daɗa bincike ga malamai magabatanmu mu ji me hukuncin wannan irin wannan kiwo na kifi da ake ɗaukan mushe ana ba suna ci duk da na san ba lalle a ce iya mushen nan shine abincinsu ba ai akwai ruwa suna sha shi mai tsarki ne ai akwai abincin kifi ana ba su wani daban shi ma mai tsarki ne da sauransu a kula da wannan yana da kyau da haka abin ba shi insha Allah za mu karasa bayani daga baya wai lokacin azahar har ya wuce mutum bai yi ba sai da karfe biyar ta yi in ya za a karba ko ba za a karba ba ai bai wuce ba bai gama fita gaba ɗaya ba ita azahar tana da tarayya da la'asar wajen lokaci karfe biyar ai rana ba ta faɗi ba ba ta zama kaba'i ba alƙali sai ka ce ta zama laruri dan malaman suna da laruri laruri shine kafin dab da kaba'i kenan da haka za a yi sallar kuma insha Allah Allah zai karba sai dai an yi laifi an yi jinkiri ba a yi ta akan kari ba wannan shi kuma so yake wai a bashi fata wai da Allah zai iya sallar asuba a karfe 8 ko 8 da rabi gane wannan mutumin me yake so ya ce yanzu mu zauna a nan gurin mu baka fata mu ce ka je ka rinka yin azhar ai ka je ka rinka asuba karfe 8 ko 8 da rabi idan kayi asuba karfe 8 8 da rabi sallar ka ta asuba yi fa ba akan lokaci kai ta ba ta zama qaza'i dan lokacinta ya fita rana ta fita ta shiga rana ta fito ta zama ta zama baka yi ta akan lokaci ba afwan to duk wanda ya maida wannan a matsayin al'adarsa to kenan za a rubuta yana yi barin yin sallah akan lokacinta saboda lokacin asubahi ana so kafin rana ne ta fito ka yi duk abin da za ka yi kafin rana ta fito duk da cewa azahar ba ta yi ba to amma dai kayi kuskure kayi laifi bai halatta kai ta yin asubahi karfe 8 ko 8 da rabi ba sai dai illa rura ko rashin lafiya ko uzuri dangane da yin sallah shakka a sallah wai shi wannan ya zo ƙarshen sallarsa wai da ya zo ƙarshe sai yake shakka wai ya yi sallama ne ko ku ci gaba ya sallama ne ko ci gaba kamar ya sallama watakila ya yi zaman tahiya to wannan zaman tahiyar ta sallama ne ko ko zaman tahiyar farko ce ya ce to ya maganar hadisin juraic na cikin bukhari wanda yana cikin sallah mahaifiyarsa ta kiraye shi ya raba kafa shi ma na farko dai amsa tambayar ka idan ka zo kana shakka kai sallama ko ka ci gaba ba shi ne muka yi karatu a kai ba yau mu muna karatu ne yau akan niyyar sallah niyyar ba aikin sallar ba niyya niyya ta shiga sallar a ita muka yi magana da haka hukuncin da muka faɗa ba akan wannan ba ne amma wannan ɗin akwai amsarsa wanda izo ina sallah sai yake tunanin yanzu zai sallama ko ku zai ci gaba da ya rude sallar isha'i ne shi wani raka da yi biyun farko ne ko biyun ƙarshe ne to ya zai yi ya mai da su biyun farko ne ya tashi ya ƙaro biyu sai ya yi sujada ba da salami duk lokacin da kake sallar shakka a sallarka ta cika ko bata cika ba to wannan shakka a cikin sallah aikin sallah hukuncinsa daban akan shakka akan niyyar sallah da haka kana shakka akan ta cika ko bata cika ba to za ka ɗauka bata cika ba ne kawai ka cika ta kullum kawai wal yabni alal aqal ko wal yabni ala masaiqana kai gini akan kaɗan kawai kayi raka'a hudu ne ko raka'a biyu me da ita biyu kayi raka'a uku ne ko raka'a hudu kai me da ita uku wai sallama za ka yi yanzu ko dai ba sallama za ka yi ba me da ba sallama za ka yi ba ka ƙaro ka samu yaƙini in ka gama sai kai sujada ba'da salami shine abin da aka ci kun fahimci wannan to Allah gane da mu amin wannan yace idan mace ta yi sallah babu kaya a jikinta sai dogon hijabi ka ji wata magana ba Hausa ba kaya kuma ka ce sai dogon hijabi dogon hijabi ma ai kaya ne a malam faruk dakata ni na so ne na kama shi da abin da ya faɗa yanzu ta yi sallah babu kaya a jikinta me za ka fahimta tsirara ko to kuma sai ya ce wai me da hijabi kenan akwai kaya a jikinta sai sai ne ce babu kaya a jikinta illa hijabi so yake ya ce me hukuncin mace ta yi sallah da tsurar hijabi kawai daga sama har ƙasa ba wando ba zani ba komai abinda aka damu a sallah duk mun karanta wannan kun manta ne a suturul aura a baya abinda aka damu a sallah shine rufe al'aurar kar a ganta yanzu wanda ta saka hijabi ana ganin ta ana ganin al'aurar ba a gani ta rufe shikenan in kuma ubangiji ne kake gani to ai shi kan ubangiji da rigarka ko ba riga ma dama yana ganin ko ina alimun bi zati suduri ne ai illa akwai abin da ku kanku hankalinku za ku ji ba daɗi za a ce wannan mutumin wannan matar bata kyauta ba kamar ba akwai karancin ladabi akwai karancin kunya da girmamawa ki zo ki kabbara sallah ko kamar kai ne fa ka tashi a ɗakinka kana kiyamun laili zigidir sai babban riga ko jan lafiya kadai a jikinka ka gani da dogon riga a jikinka amma cikin ba komai to kaga me yasa za mu ce akwai rashin ladabi da rashin girmama za ka je ɗaurin aure a haka idan abokinka ya zo sallama da kai za ka je gane haka to Allah shi ya fi cancantan a kunyarsa Allah ganar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته